Fatiha da salatul fati إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تكارثوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المسلم ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الانجدار العظيم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اجري لنا بهذا المعبر والتأتي به بنظرة تأتي لنا بالبصر ويسألونك عن اليتامى سنة تنبيك أبو سلمة للمرايو وما يلقونه da abin da suke haɗuwa da shi min alharaj na daga kunci fi sha'ani cikin sha'anin marayu lamma nazala yayin da aya ta sauka innal ladina yaquluna amwalal yatame zulma kaga wannan da suke cin dukiyoyin marayu dan zalunci inna ma yaquluna fi butunihim nara wato wuta suke wuta suke ci a cikin su kuma wasu ya launa sa'ira za su ake wutar sa'ira to shikenan da wannan aya ta sauka shikenan duk wanda kuma marayu suke a hannun su saboda ka san kuma lokaci ne kuma duk yaki gashi ana kai ana ta kakkashe iyayen kuma ya- yara ƙanana ba gidan galibin sahabban da ba maraya to kuma da wannan aya ta sauka kuma sai suka wajibanci da yanzu ya za su yi da waɗannan marayu shakomin amur ya kama sai suka kawo ƙarar lamarin marayu wajen annabi sallallahu alaihi wasallama qalu suka ce da annabi ma naf'alu me zamu aikata ne bi bi amwali ya kama da wato dukiyoyin marayu a nukulisu amwalan yanzu ma haɗa dukiyoyin su bi amwalina da dukiyoyin mu in mun haɗa dukiyoyin su da dukiyoyin mu to ga irin abin da aka faɗa na wanda suka ci dukiyoyin marayu muna tsoron abin da wannan aya ta faɗa fa na taharraju muna ganin laifi muna jin tsoron laifi auna azilu muna tsoro in mun haɗa dukiyoyin da dukiyoyin mu kan mu zo mu faɗa cikin laifin da wannan aya ta faɗa na wuta din nan auna azilu ko ko idan mun ƙaurace kuɗin marayun kuma mun ture kuɗin nasu gida waje ɗaya ma'ana mun ware kuɗin marayun kuma amwalan dukiyoyin su wai za a zalna idan muka ware kuɗin marayun kuma ba a sai ta tozarta kila ba ta kai jarin da za ta tsaya da kanta ba kila kuma dai ba za mu kula da ita ba saboda kowa yana nata kuma in an ware nasu kowa yana ta kansa kila ba za a kula da shi ba ba a sai dukiyar marayun ta tozarta wa kaifa nasna'u to yaya za mu aikata kuma yaya za a yi wajen nasna'u lahum ta'ama wajen cin abinci idan dukiyarsu da muka haɗa da ita ake yi wato cefane a siyo kayan hatsi to har yanzu abin da muka ci dukiyar maraya kenan ko to kuma yanzu idan ba a yi haka ba abin zai yi wuya a ce mu yi girki namu daban ko mu yi wa marayun girki nasu daban mu yi girki namu daban ko mu yi wa marayun girki namu daban to da irin wayannan abubuwa da wa kai bana suna ulama ya za mu aikata da su ta'aman wajen abinci wata za ta harraju haka suka jubunci ganin laifi fi sha'an ya kama cikin lamarin marayu ala ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yas'alunaka an yatani suna tambayar ka abu lamarin marayu kulga ya musu islam lahum khairun ku yi gyara lahum a gare su bi amwalihim cikin dukiyoyinsu ku yi gyaran alkhairi cikin dukiyoyinsu bi kammi ya ha a dinga renon dukiyoyin tasu a daɗa ta ba wai an hana ku ku yi wannan ba a'a a yi ciniki da dukiyar maraya kuma wanda zai yi ciniki da dukiyar maraya din ma duk irin abin da da da dukiyarsa zai yi cinikin haka ya dace a yi shi ne yadda dukiyar maraya din ma mun faɗa wato idan a cikin dukiyar nan kai iya wannan yawan dukiyar nan iya ɗan ƙarfinta bai fi yanzu misali in za a je Legas a hau mota ba to shi kenan kace kai ba za ka hau mota ba sai dai ka dinga hawa jirgi ai haka nan da nan dukiya ta ƙare dukiya ƙarewa za ta yi don dai irin abin da da dukiyarka ne ma haka za ka yi kuma akwai wata sana'a da dole sai an je sai an sa wani ɗan kaya mai kyau dole sai an shiga wani abin hawa mai kyau dole sai an je an hau wani ot- an sauka a wani otal mai kyau mai tsada sannan za ka haɗu da abokan sana'a don dukiyar marayan ke ma ta ai wannan irin abin da dai da dukiyarka ce ma abin da za ka kenan to ka a ce wannan ai dukiyar maraya ce ba za a yi wannan ba saboda so ake ka karu to duk sai a yi wannan ku haɗa wato ku raya dukiyar tafin da za ta karu wa mu da haka na kuma ku yi tarayya da marayun ku shigar da su cikin ku duk ku ci tare a sha tare a yi komai tare yadda kuke yi da waɗanda ma ba marayu ba kuma duk a yi da su don haka haka khairu shi yafi min tarki zalika a ce ba za ku yi haka da su ba wa in tukalidu wato idan kuka yi tarayya da su tukulidu kuka yi tarayya da su na fakato kuka hada ciyarwarsu gina fakati da ciyarwarku kuka hada tukulidu kuka hada na fakatukum na fakatakum ciyarwarku gina fakatihim da ciyarwarsu fa iswanukum ai yan uwanku ne ba komai wannan sha'anin yan uwa ne fahim iswanukum su ma malayin ne yan uwanku ne fi dina a cikin addini amma ba yan uwanku ne na jini ba yan uwanku ne na cikin addini musulunci kuma ya hada musulunci shine uwanmu shine ubanmu to duk abin da za ka yi wato a ba komai a yi tarayya da su wani sha'anin aki yana daga lamarin dan uwa an yi kalida ya yi tarayya da akafu dan uwansa kala kun za ku yi tarayya da su lil sadi yana ga mutum an yi ja'ala mala ya ya sanya kudin dukiyarsa kudin marayansa fi mali idan aka baka kudin marayanka a hannunka da shi kenan sai ka sanya ta a cikin kudin kasuwancinka to kuma a ta kasuwanci kuma duk yanda ake kasuwanci da ka san irin wannan imani cikin dukiyarsa waya a fazu lahu ya kiyaye ma wannan dukiya hatta idza balaga domin an bar ta baka ci gaba shikenan sai ta kare sai ta kare hatta idza balaga har idan wannan dan ya kai munzalin mutane rushidahu ya samu shiriyansa yusallimu lahu malahu to sai ya tara mutane ya ce kun san yaron nan an ba ni dukiyansa to Allah ya yi dukiyar nan ga ta ana ta kasuwanci da ita ga ciyar yadda ta kai to na ga wannan yaro shi ma yanzu an ba shi dukiya to zai iya rike kuɗin sa to ga shi yau zan dan kama kuɗin sa a hannunsa to sai mutum ya kafa ya kafa shaidu sai ya ba marayan nan kuɗin sa amma idan ya ga marayan nan ba shiryayye ba ne bakin tsatsai ba ne da ya fashi shaye-shaye zai je da kuɗin na har su ƙare ko ko da ya fashi kawai dan holewa zai shiga ƙosar zai je kwanta kawai har sai kuɗin na ya ƙare sannan kuma ya ƙara dawowa wajen mai kuɗin to kai ya bashi ba wai ma'ana wai ba za a dan ya girma ɗau kuɗi a bashi ba ko mai girman sa ko kurkura yi dan su ba in dai ba a gan shi yayi ba da ka a bashi sai dai a dinga dan sammar ai ma aure ai ma komai sai dai a dinga dan tsakura masa kuma ko wani alƙali ya ji alƙali ba zai karɓa ma ba in ji alƙali ya ji irin wannan abu to wannan kenan kar ko sai mutum kuma ya yi hakuri tun da zai kajin gunguni kuma ya dinga ga kuɗin ma a wajen wani an hana mu an hana mu to sai kai hakuri wannan jaraba ce Allah ya kawo za ka ta jin gunguni yana ta gunguni kala kala amma ka a baci kai ka san wato gyaran da yake ciki to ka ji a har idan wato ya kai girman sai a bashi wa ya akuzu minhu ka dinga iba a cikin kuɗin nan na fakata huciyarwar marayan nan abin da yake bukata kayan kuɗin makarantarsa ne sawansa ne kaza inda zai yi shi kenan sai a ɗago a bashi wa kitwatahu da wato tufafinsa waya hasibuwa alaihi a dinga kirgawa ana komai ana rubutawa ana rubutawa ya zama to komai a rubuta ake ana kididdige shi wa ma bake idan Allah ya sa ya girma abin da ya ragu ya ragu kuma ya sallimu hu lahu sai ya danka ba kayansa a hannunsa inda ma ya kawa lokacin da marayan nan ya karfi waya bulugu rushda mu ya kai wato karfinsa da girmansa da shiryarsa هذا هو الأصلح وأن الشيء بجارات شأن يتامى تكلم رمى والله يعلم المصلحة والله يعلم المفسدة ألا يسمى لكم برنا لأموالهم جديد كمرة ألا يسمى لكم برنا أسكي عند المخالفة عند أكيد تاريا عندنا من قتل الإفساد وان دين قطعة تسويق كمرة علمه الله ألا يسمى من المسلمين وان تشينكم تجارة وان تكما جارة يمكن كي تأمن يتاسو كما تعدو تسكما يتاسو أسكي ألا يسمى نية قوة نية قوة لا تفشيش wa man qasada al-islaha wanda ya nufin gyara a cikin zuciyar marayu din nan aidan alimahu Allah Allah ya san shi jazi kullum zai saka wa kowanne mai nufin gyara din da mai nufin kasar kowa zai haɗu da sakamakon sa minu ma daga cikin su walau sha Allah da Allah ya so la'anaka sun da bayyaka da ya kunta ta alaikum a gare ku bisa harimul mukhalafat da ya haramta muku ma ku tafi ɗaya ya kuma da marayun ku yi tarayya da su amma Allah bai yi wannan ba inna Allah ubangiji azizun galibun mai rinjaye ne ala amri abu salamarin sa ba wanda ya fi karfin Allah kuma hakimun fi sun biyu gani ne a cikin aikin sa tabaraka wa ta'ala sai mutum ya yi tsoro ya san yanda dan wani ya zo hannunsa shi ma ayyansa ba a hannunsa yake bai ji tsoron da ran da ɗana zai je hannun wani ma ba zan so abin da zaka so a yi wa ɗanka to shi kenan kai ma ka so a yi wani to kuma ko ba ka da ɗan da ai lahira kana nan dai kuma wato renon maraya din nan alfalala ce da ita da yawa warada ya zo fi fada'ilul infaki cikin fadalar ciyarwa ga marayu alal yatima ga maraya qaulur rasul sallallahu alaihi wa sallama fadin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yake cewa man sana'a ta'aman duk wanda yayi abinci ya aikata abinci wa abara ma'ahu yatima ya kira maraya suka ci da wannan abun wajaban lahu janna aljanna ta ta tabbata a gare shi duk ne san aljanna ga aljanna sai ya zama abinci ya dinga kira maraya yana ci da shi kenan aljanna ta tabbata a gare shi da kuma faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana wa kafilil yatimi ni da mai renon maraya ni da wanda ya reni maraya ka hata ka hatai kamar waɗannan yatsu guda biyu ne fil jannati haka za mu zauna da mai renon maraya aljanna ji manzon Allah kamar wannan manuni din da hannu na tsakiya din da ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga ni sai ya ɗauko maraya ya rena dan ya samu wannan ga gangariyan wato hanya aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar ni da mai renan maraya ka hatai ka hatai kamar waɗannan ya tsune ya fil jannata a cikin aljanna nan nuni din nan da na fakiya din nan wa ashara manzo Allah yayi nuni duk sababati da dan yatsan sa na nuni din nan ne wanda ake nuni da shi wani da dan yatsan sa na fakiya to wa kaifa yaf'al mar'u yaya mutum zai yi idza ka falal yatima idan ya reni maraya idan da maraya a hannunka sai ya zaka ka je ji lamarin kuɗi yanzu kuma ai akwai wani shaura sai lamarin kuma in yayi fitina ya za a yi da shi a da ka ko ba a da ka ba a ladantar da shi ko ba za a ladantar da shi ba ya zai yi idan ka falal yatima idan mutum ya reni maraya hal ya hu zai dake shi idan ya laifi dan ya ladantar da shi ta'adiban dan ya ladantar da shi aula ko ko ba zai dake shi ba la ya hu ba zai dake shi ba li'annahu warada domin ya zo a cikin hadisi wa idin narko azaba shadidu mai tsanani fi darbul yatim cikin dukan maraya walakin sai dai laisa haza fi darbi wannan bai zama cikin duka da tarbiyyati da wato tarbiyyar maraya din ba shi maraya in dai tarbiyya ne a da kishi karen da zaka daki danka duk irin abin da zaka yi ka ladabtar da danka to kai ai shi ma danka ne kai ma irin wannan wa islahi dan gyaran sa fa innahu yanda magana take suna cewa malamai suna cewa masu hikima rubba lakamatin da yawa kai wa maraya tunzu a buga masa duka kairun ita ta biliya ci ga maraya min lukumatin a bashi loma tuwo ta alewa akwai dukan ma da shi ya fuka bashi alewa ba wani nufin maraya shi kenan ai ta bashi abin zaki ai ta bashi su ai ta bashi ya kashi ya kashi kenan ba abu a'a ai wato tarbiyyarsa in ma ta kama duka ne a zane shi in ma ta kama ka a ce za a kula ko maraya ne shi kenan ya zama ya lalace a duk yanda za a gyara mutum a gyara shi shi kenan an samu an samu lada shine ma'anar wato maraya rubana kamatin da yawa dundu da za ka yi wa maraya kairu shi ya fi milyati ga maraya min lukumati halwatin daga wato loman alewa da za ka samu a bakinsa a kala da zai ci ta kamar da rabahu duk wanda ya daki maraya ta ajiban dallatar da maraya wa ɗalaban dan nema listiƙamati da shiriyan maraya ya zama akan daidai fala haraja ba laifi fi zalika a cikin wannan wala isma ba zunubi kuma ai ka ga to malaman makaranta ne sai a da ce wake nan ya laifi ai za a gane shi wala isma ba zunubi a cikin wannan wa man faraba yatima amma zunubin inda ake faɗa wanda ya daki maraya le zuhufi saboda raunin sa saboda ba mai kare masa baya ganin ina jin kunya idan wani kan da ce to wannan da shi ake to ai Allah yana nan in mai kare ma baya nan Allah yana nan wanda da kuma raya da tsofi da raunin sa da shi ake fata fa zalika huwa al-ismu wannan shine zunubi wala tankihul mushrikati hatta yumin wala tankihul mushrikati kada ku auri kafirai wato na daga mata kada ku auri mata kafirai hatta yuminna har sai sun yi imani sannan za ku aure su sababu nuzuli ha sababin sauka wannan aya kana wahidun min sahabati akwai ɗaya daga cikin sahabbai ta zawwaja bi amati da ya aure da baiwarsa biyan gasa huwa abdurrahman bin wa huwa abdullah bin rawahata shine abdullah dan rawahata wa huzaifatu bin yamani da huzaifatu dan yamani kilahuma wa'annan guda biyu din nan kana yamliku a matan kowannen su yana mallaka yana da kuyanga yana mallake da ita fa a taka a sai yan ta ta wata zawwaja biya ya aure ka fa uyira sai aka ga dai kansu me yasa za a aka aka me yasa kuka kaza kuka kaza kuma aka dinga ganin laifin su yanzu fa a ku kuna larabawa kuna larabawa manya masu dangi kaza kaza ku auri baiwa ya za ya haka ku auri baiwa sai aka aibanta su a haka lizalika lima la yatazawwaju hurratan dan ne bai auri ɗaya ba ko ku Allah huwa da ta zama kinin sa darajar sa shi yana dan mai daraja ya auri baiwa to sai aka wato aibata shi haka shi kenan sai Allah ya saukar a'a ba haka bane wala tankul mushrikati kada ku auri kafira alkafirati kafirai mata hatta yi min hasse sun yi imani haramun haramun ne tazwijul muslimi musulmi ya yi aure da kafiri ga kafira mace wannan haramun ne amma banda wato kitabi ya su ahli kitabu duk za mu zo wannan wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin wala ajabatkum wala amatun kuyanga mu'minatin mu'mina khayrun ita ta fi min mushrikatin daga ya kafira ka auri baiwa ka zama musulma mu'mina ya fi ka auri ya kafira walau ajabatkum ko da kafirai mata din nan sun ba ku mamaki bi jamali ha da kyanta ka ga kyanta kan dan miciji ne wa mali ha ko da ka ga dukiyanta ita wannan halaka ne wa za maksusun wannan fake fantacce ne min gairar kitabi ya ce ba daga matan yahuda nasara ba ba wanda suke da littafi wannan ana nufin matan wato feka wanda ba su da addini amma in suna da littafin su kamar yahudi ne ko ka nasara ne to wannan a ba komai ba da wayannan ake ba saboda aya da take cewa wal mubsanatu da katangatatu min allazina utul kitaba na daga inda aka ba littafi kafin su wayannan a aure su allazina zalat ko wannan aya ta sauka fi akhir surati a ƙarshen sura na zalat da ta sauka shi da suratul ma'ida kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da ma'ida ta halaka ku halaka duk abin da ma'ida ta haramta ku haramta wata bata sauka balle ta soke nata ita ga kowace magana wata sura ta zo in sai karo da ma'ida to ma'ida ta shafe wannan to kuma Allah a cikin suratul ma'ida din yace abincin su abincin yahudi ko nasara halal ne a wajen abincin mu ma halal ne a wajen su da matan su ma karkakakku inda za iya auren su shikenan an ba su koman su haka kuma suratul ma'ida ce kafa da haka to ashe nan mushrika suna ana nufin began wanda ba su da addini man arada wanda ya yi nufin an ya tazawwaja ya yi aure falyaktar musulmatan to ya zaɓi mace musulma muminatan mumina ya ƙulu rasulu sallallahu alaihi wa sallama annabi ya jiya da aminci Allah sabata a gare shi na cewa tunkahul mar'atu ana auren mace da arba'in saboda abu hudu saboda abu hudu ake auren mace limaliha za ka ga wa'yansu dan dukiyarsa za su aure ta ce kai hajjiya ce ba in ka aura fa kuma shi kenan to yanzu dan duke ta za su aure to ba ko me za a iya hakan ba da annabi sallallahu alaihi wasallam wala asabi ya sai da darajar iyayenta ana auren mata sai kai kai gidan suwa na ce ka kai na yanzu ka hai in ka aure ta to wannan ma yayi shikenan wani jamali ya kuma dan kanta ma wannan kashi ya kuma yawa ko to ma wannan ko a ce kai ai ba za a bata ba dan kanta kuma wani dini ana auren ta ma dan addinin ta to wannan shi dan karanci ana aurensa kuma dan addinin ta fa zubar da za ta dina amma annabi yake karambanta da mai addini karibat ya daka Allah ya wadatar da kai in ka aikata ko kuma karibat ya daka in ka ki bin wannan shawara ka talauta in ka auri a gidan manya ta ce zan je ka za ka hana da yanzu kana hajiya kuma to in kuma ka aure hajiya to shi kenan kai mijin ta ce ne to ka gani wannan in kuma ka ari mai kyau to bala'i ya ishe ka kullum kana da kamar wanda namiji da yake kallon matata ko ga abu zuciya dai ba ba ba kwanciyar lafiya to ka auri mai addini shi kenan zuciyar ka zai ta huta ka san kuma ba wani abu da kake jin tsoro man arada wanda yake so an yi tazawwaje ya aure wal yanzur ila zati dini annabi ya ba shi shawara ya duwa mai addini amma shawara ce annabi ya ba shi wai ya duwa mai addini walau kanat damimatan ko da ba ta da kyau ko da mummuna din dai da addini shi kenan sai zuciya ta huta kuma Allah tabaraka wa ta'ala ka ga buɗe wajen Allah fa hiya afdalu ko da mummuna ce mai addini ita ta fi min jamilatin daga kyakkyawa ladina lahawa da ba ta da addini wa in kanan mamlukatan ko da kuma wato biyan gace au ma'atukatan ko ko wacce aka yanta amma da dayyanatan mai addini fa hiya afdalu ita ta fi min nasibatin daga yaddanki ganiyatu mai mawadaciya amma lafiya al'ama ta da addini ka samu ko da wata aka yan tace ko kuma da wata da kyau mai addini ta fi yan dangi yan suwana suwane wata ba ta da addini kana wahidu min as-salihin akwai wani mutum daga cikin bayin Allah inda hukuncin yana da ya bari atun wato gwana cikin fannin ta ta zama gwana a fannin ta ita wannan yarinya ta kuma ga kyau to fa hiya afdalu shi wannan bawan Allah yana da wannan yagona faka kaza har rijalu to mazaje fa ake ta kai hari kuma ana ta neman kowa yana zawarci shi a bashi ta min kullin nawahi daga sasannin garuruwa ake ta zuwa a ruwan nan wa kana indahu abdu shi kuma yana da wani bawa a suwajin bakar fata kuma laraba ne kaga laraba da bakar fata ba yana da wani bawa baki yuqallahu mubaraku ana ce da wannan bawan nasa mubaraku walidu abdullahi ibn mubarak baban malam Abdullahi bin Mubarak din nan mai hadisi da ake kafa da Abdullahi bin Mubarak mai hadisi din nan to babansa babansa bawa ne kuma da kasata to kida nan shi ne gidan nasa ga shi babba kuma yana da ƴa ita ma ƴar kanta kowa da kowa yana son ta kada ahu sai kirawo bawan nan nasa da ya yarda da hankalin sa ya yarda da addinin sa wa qala lahu yace da bawan nan nasa ana ushawiruka ni zan yi shawara da kai binti balagar sinnar zawaji ta ta je kaga ta kai lokacin aure wata kaza har rijalu ga mazaje sun zo suna ta neman ta kullum gaba daya wa ana uhibbu ni ina so an tushira ni ka nuna min bi ra'ayin da ra'ayi biya a cikin ta ya kaga zan yi wa kaga zan ba da ya kare da abu sai ta ne zuwa magido qala lahu al-abdu sai wannan bawa yake da ita anta min al-arabi to abinda na gani da kai dai balarabi ne al'arabu su ku al'adar laraba ya taru nan nasaba ɗan gidan wane suke so su daraja darajar dangi suke nema ɗan gidan wane suke so arrafi a madaukakiya ko ahalu zamanika ɗan zamanin ka kuma ya taru nan amwala su ku dukiya suke so ba ɗan gidan wane ba in dai da dukiya kowa ɗan kowa ba ne shi kenan sai a bashi kaga biyu kenan ku laraba ɗan gidan wane suke so ɗan zamanin ka kuma dukiya suke so wa nabiyuka annabinka ka yasaru dina shi ko annabinka addini yake so yanzu ga ga ra'ayi guda uku za fita ku larabawa dangi yake so yan zamani kuma kuɗi suke so annabinka ka addini yake so to yanzu kai na kaji su guda uku za fita fa qala lahu sayyidu da shi akaru makara annabi na raba abin da annabi na yake so sai ga na annabi zan ba na zaɓe shi wa ma ra'aytu ahadan ban ga kuma wani wanda ya dace in bashi kaga a hasana dinan nabi kyautata addini ninka da kai na bashi na baka kai duk da bawan ne kuma amma mai addini na baka fata kuma na ba na ba kai ta ne ka yi kai na bawa ga wasu ka iya ha na aura ma ayata ha za walid abdullahi bin mubarak albarka wannan aure Allah ya ba su wannan da allazi tabaqa al'ata ka bil ilmi wanda ya mamaye duniya ya rike safannin duniya da ilimi zaka ji a karatu ana ta cewa abdullahi bin mubarak ya ce abdullahi bin mubarak ya ce to to kaji babansa ake wannan da shi to haka ne in irin wannan ta faru dai za a yi ganin albarka to wala tunkul mushrikina ko
wala tunkul mushrikina hatta yu'min kuma mata wala tunkul mushrikina karka karku aure kafirai maza yanda su ma mazan kasu aure kafirai mata kuma mata karku aure kafirai maza hatta yu'minu har sai mazan nan sun yi imani idan sun yi imani ku aure su wala abdun mu'minun khayrun min mushrikin wala ajabakum wala abdun wallahi bawa mu'minin amma mu'mini khayrun shi ya fi min mushrikin daga kafiri da walau a ajabakum ko da kafiri da din nan ya ba ku mamaki limali saboda dukiyansa wata mali saboda kansa to ku bayo ni dukiyar kafiri din nan ku bar can nan nasa can dan mutum ne ku auri ko da bawa din nan mumini ne wanda kuma wannan ne zai kai su zuwa ga Allah da aljanna ulaika yad'una ila idan ne su wato mumine din nan ko da bayi ne ko da ba su da kyau din nan wato ulaika su kafirai din nan ko da ga su da kyau ko da ga su da kudi din nan ahli shirki na su shirka din nan yad'una ila nari suna kira da zuwa wuta bid'a idin wato da kiransu ila amali zuwa aiki almujibi mai wajabtawa la'ada shiga wuta fala taliqu munakahatuhum munakahatuhum auren su bai dace ba wallahu yad'u ila aljannati wal maghfirati bi idni Allah ko ya dubo Allah ubangijin ku su kafirai suna kira da zuwa wuta amma ubangijin ku ya dubo yana kira ala lisan rasulihi abusa ala lisan rusulihi abusa harshen ma'aikansa ila jannati zuwa aljanna wal maghfirati da gafara al'amalu lil wujudi lakuma aikin da za ku ya jawo muku aljanna ya jawo muku gafara ubangiji bi idnihi da ikon Allah bi iradatihi da nufinsa fata jibu ijabatu to ya wajaba ku wato karba wa Allah kiransa بتزويج أوليائه فأوروا ليان الله سنة مؤمنة كنت أوروا تمكيان سنة فاسقين ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون Ubangiji yana bayyana ayoyinsa linnasu ga mutane la'allahum ko zai za su ya tazakaru na sawa wa'azattu yadda idu na sawa azattu ويسألونك عن المهيد kul huwa aje ayo zai suna tambayar ka ya rasulullah idan haka tun daga rabin wannan aya ba kuma hukunci ne kuma za a yi ga suna a aya ta ta kare wa yasalunaka suna tambayar ka ya rasulullah anil majid ga mai haila ya suna tambayar ka ga haila wai me gidan haila din nan ne ko ko suna tambayar ka ga inda jinin haila yake fitowa farjin mace lokacin da kake haila wai yaya hukuncin sa yake ne sababin nuzul hadhihi al-ayati sababin saukar wannan aya kanu idza hazatil mar'atu akwai daga cikin jahiliya ita daga yahuda da aka karanna a madina sun kasance idan bata kai haida ya aka zuluna sai su kaurace mata ma gaba ɗaya ko ɗakin ba za a kwanta da ita ba kuma kamar ta zama wata cuta yukhrijuna sai su fitar da ita ma min baiti daga gida wa ba'dhum akwai dabbobi kuma a cikin su su kuma wa ba'dhum akwai dabbobi a cikin su ba'adin su la yatajannabul mar'ata su kuma ba sa wato nisanta mace ko tana haila sai a ita saduwa da ita wata wata aiki a lokacin haihuwar nata to fa sa'alun rasulullah sallallahu alaihi wa sallama sai ka sai suka tambayi manzo Allah wai a cikin biyun nan waye ya dace aya ta ce a to duk ba su dace ba sai Allah kuma yanzu zai faɗi nasa yanda za a yi tabaraka wa ta'ala shine Allah yake ya tsaro naka suna tambayar ka anil nabil daga haila al haidi ita haila kanta au makani ko inda jinin haila yake fitowa shi suke tambayar ka ma za yusalu bin nisa'i me za ka aikata da mata biyu yayin da suke cikin haila فأعتزلوا النساء في المهيد ولا تقربوهن حتى يطهرن sai Allah tabaraka wa ta'ala ce kul huwa ka gaya musu lalle haila azan kazanta ne kazaru kazanta ne au ma'alluhu ko kuwa waɗannan da haila yake fitowa lokacin da yake fitowa nan to ya zama kazanta sai dai lokacin da ya ɗauke ake wanka kuma ya zama ba kazanta ba amma lokacin da take fitowa to wajen ya zama kazanta lalle gaskiya ne haka ne ko ku a shi jinin kansa wato ba kamar irin kuma sauran jini shi ya zama kazanta fa asabin nisaa ku kaurace wa matanku ai uturuku wa ta'hunna ku bar saduwa da su ba wai ku kaurace musu ma a ga ɗakin da suke a a hashin kuɗa ma ba za a bari ba ana kwanta tare amma dai inda kuke saduwa da su farji dan nasu to ku bar saduwa da su fil mahida a cikin hailar su wakati a cikin lokacin hailar su au makani ko ku bar saduwa da su a wajen hailar tasu wala ta karabu hunna kar ku kusance su bil jima'i da saduwa da su hatta ya tsurna har yatta sunna sai sun yi karki ma'ana sun yi wanka ba da intida'i bayan hailar ta yanke فإذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله فاذا تطهرنا اذا ما تننا su suke sarki shine haila ta gama wato suka yi wanka fatuhunna ku zo musu bil jima'i da saduwa da su in haita amarakum Allah ta inda ubangiji ya bore ku ina ma na so injin nan dai ba dan dai wato mai ba a bar injin nan dai ya dinga yi Huh? sai za su harma idan matan nan naku suka yi tsarki ma'ana haila suka yanke suka yi wanka fatu hunna ku zo musu bil jima'i da saduwa da su min aisu amarakumullah ta inda ubangiji ya hore ku sadu da su shine ta gaban su bi tajannubi da nisanta bi tajannubi inda Allah ya hore ku ku nisance su din ku kar ku sadu da su ta nan wajen din nan bil haida a lokacin haila wa huwa al shine gabanta wala ta ta'addau ka ku tsallake gaban mace kuma ila gairihi zuwa wannan ta ku sadu da ita ta ba nan wajen ba إن الله يحب التوابين ويحب المتأخرين inna Allah ubangiji yuhibbu yana son yusibu yana sakawa wa yukrimu yana wato girma mu na masu yawan tuba min az-zunubi daga zunubi wa yuhibbul mutaqassirina Allah kuma daga nan yana son masu tsarkaka na daga kazanta kaga aka ce wannan yana daga cikin falalar zunubi wato Allah sai ya fara wato gabata sai da kai zunubi kake ganin kai kalmar banza ta tuba din nan wai Allah sai da ya fara faɗa ka yana yace na fi son ka sannan kuma da tsarkaken ma wanda kwata-kwata ma zai zunubin ba to Allah na yan san wanda zai tuba din to mu ta tuba da ya kan mu ga mun kai wani lokaci wanda Allah zai karbi tuban mu ba inna Allah yuhibbu tawabin Allah yana son mu tuba yusibu yana saka musu wai kuma yana girma masu tawabin masu yawan tuba mina zo daga zunubi wai zubul mutaqaddimina sannan Allah yana son masu tsarkaka wanda kusa kusa ma ba ka son tuba din ko kuwa kuma sannan Allah yana son masu tsarkaka din nan daga wannan azanta wanda in iyalin suna cikin haila to ba za su haɗa su ba saduwa da iyali suna yin masu tana yin haila wato sabo ne babba yanzu shari'a ta dora wanda ya haka sai ya biya haraji idan mutum ya shiga fikihu kuma duk zai gani amma idan mutum ya zaɓa matarsa tana haila ya san dai tsako ya yi to shi ke nan sai ya tuba ya san dai tsako ya yi amma sai tuba amma in yace ai ba komai to kuma ya yi rita in yace ba komai a ai ba komai ke ba to ya yi rita amma yace to ya san dai tsako ne dai sai a tuba to kuma yanzu wannan yana da kofa ya kuma tawazi mai mutu da amma in ya san yace ba komai to kamar ya mai da magana Allah kenan yanzu da kuma ya yi rita. To in an duba fikihu za a ga hukunce-hukunce wanda ya sa da iyalina suna cikin haila. Akwai ɗan harajin da aka samu sai ya biya, sannan kuma ya ta tuba da Allah ya ta tuba ya ta tuba. Saboda kuma idan yaro ya faru kuma akwai cututtuka kuma da za su biyo yaron da yawa. To kuma ka ga magani ma ya ishe shi. Magani ma ya ishe shi.
نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم an ne shi ɗin nisa'ukum harsun lakum wato matetun matayenku gonakinku ne na wajen wato noman iyali gona ba nan ake nomo abincin da za a ci ba a rayu to matan kuma nan kuke nomo wato zuriyanku iyalinku da kuke so kar ku ji na hana ku wato saduwa da masu haila ɗin nan ba wai ba wai dan kun ta samu ku bane a amfanin kanku ne inji Allah tabaraka wa ta'ala na san matayen ku ji ubangiji har sun lafu gonakin ku ne sa'alu rasul sallallahu alaihi wa sallama dalilin wannan aya kuma wato sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an kaulil yahudi da fadin yahudawa wato yanzu sahabbai sun dawo madina da dai ana maka sun sa sun sa saba gida sun yanzu an dawo madina kage kage na yahuda yana nan da karerayin su cike da madina to da sun ji abin da ya rasulullah kaji kuma wani abu yanzu yaya aka yi ya ya hukuncin da kenan to har yau da ya sahabbai da sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an kauli yahudi da fadin yahudawa kanul yahudu yahudawa sun kasance ya kunna suna cewa lil muslimina ga musulmi man ata imra'atahu wanda ya sadu da matarsa fil qubul ya sadu ita a cikin farjinsa amma min ji'at dubur amma ya zo mata ta baya amma ba ta dubura ta ya sadu ita ba ta je gaban ta ya sadu ita amma ta baya to wai ya til walad wai in Allah ya bada da dan zai zo a hawala mai halala garke wai dan zai zo mai halala garke shi ne ruduwa ba wai dan zai zo mai halala garke wai ya ci a hamaka kuma dan zai zo mahaukaci wai duk wanda ya saka iyalinsa ta baya amma dai a farji da in an samu da dan zai zo mahaukaci kuma dan zai zo da idonsa kuma a jiye فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فذهب يقول لك من الله جتياني وانا أذلك وانا جتياني فقال شي كان في الله يجاها با كان قريان نساؤكم حرثكم ازواجكم ماتا ينكو حرثكم محل زرعكم وجن شوكركم ne ai gonakin ku ne na zan shukar ku faqat fa innahu cewa shi mahallu zar'i waladi mata anan ake shuko da yanda za ka dau hatsi ka je ka ka buɗe ka gonaka ka sa hatsin nan Allah ya fito da abincin da zaka ci haka zaka zo wajen matarka kaman ka sa maniyin ka kaman shi ne kwaya hatsin nan ko kuma haka shi ma Allah ya fito da ka kaga shi ta Allah ya kamanta da haka fatu harsa kuma ku zo wajen noma ku ku zo wajen shuka ku bai mahallu wato wajen shukar huwal qabul shine gaban matanka in dai a farkin ta zaka sa ka to zo ka inda kaga dama inji Allah tabaraka wa ta'ala in dai azzakar nasa farkin da zai shiga shi kenan an kale ga zo ta inda ga dama annashikin ko yaya kuka so ko ta ina kuka ga dama kai fa shi ma'ana yanda kuka so min kiyami in ka ga dama sa da matarka a tsaye in ka iya to au kuhudin ko ka sa da ita a zaune in ka iya wasu ja'in ko a kwance ko a rigigina ko bi aya wa itibarin ko ka sa da ita ta gabanta wa itibarin ko ka biyo wata baya amma dai cikin farjinta yanzu kuma karfin ka dai kai kai yanzu ta rage gare ka kullu haza dukkan wannan raddu shi yadda magana ne da kauli yahudi ga magana yahuda man ata imra'atahu masu yawa wai duk wanda ya zo matar sa min guguli ha ta gabanta ni ta hatu guguli amma ya juya ta zai zo mata ta baya ja alwaladu wai dan zai zo a hawala mai ruduwa mai harara garke wa kaifiyatu sunnat to sai Allah ya karyata su Allah ya bada wannan hanyoyi ka yanzu yanda ka iya amma sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma har rawaito da shi kuma manzo Allah yake zo wa iyalinsa sallallahu alaihi wasallama wa kaifiyatu sunnati amma kaifiyar sunna kuma yadda manzo Allah yake zuwa iyalinsa an tab an tabji almar'atu ita mace ta kwanta a bayanta ma'ana ta yi rigingina a kwantar da ita a bayanta ala zariya a bayanta wa ya fi har rajulu shi kuma mutum na ta zo mata min a alaha shi kuma ya kifa a kanta kama kana rasul sallallahu alaihi wasallam wannan shine na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ko ba a ce sai kai wannan ba dai yanda dai gashi nan ka iya ne wannan mai ma'anar yahuda magana yahuda din nan ƙarya ne fatu hausa kuma an dai shi tun ka zo dai amma dai sharadin banda zuburan mace dai wannan shi ne kai abin da aka yi wa qaddimu وقدموا لأنفسكم ku gabatar da kawunan ku wato al'amala ku gabatar da wani aiki a saliha managarci kafin ku sadu da su kattafiniyati kamar yin bismillah inda jima'i yayin saduwa da mace kar ku afka musu kamar da jakuna suke afkawa idan ce bismillahir rahmanir rahim allahumma jannibna shaytana allah ka nisantar da shaytani da barin wa jannibu shaytana ma razaqatana kuma ka nisantar da shaytani da abin da ka azurta mu man qala haza duk wanda ya faɗi wannan in ka iya da larabci ka faɗa da larabci in baka iya da larabci ba ka faɗa da hausa to wanda ya faɗi wannan man qala haza inda jima'i wanda ya faɗi wannan yayin saduwa da iyalinsa in qaddara Allah walada in Allah ya kadarta haihuwarsa ya kunu mahfuzan annan zai zama to kiyaye mina shaytan daga shaytani wal sabri walidihi za a rubuta ga mahaifinsa da adadi amfani duk numfashin da kan nan ya za a rubuta lada ga babansa duk numfashin da kan nan ya za a rubuta lada ga babansa kullu nafasin dukkan numfashinsa hasanatun za a rubuta kyakkyawa wal hasanatu khairu min ad-dunya kuma kyakkyawan nan guda ɗaya ta fi duniya da abin da yake cikin ta mafiya fa bi hadha qala saboda haka Allah yake wa qaddimu li anfusikum ku gabatar da kawunan su al'amal salih aiki mai kyau wa huwa tasmiyatu inda al-jima'i shine bismillah nan ga jima'i wannan haka malamai kuma suka tafi da shi kuma an ce har yau dai yayin saduwa da ita kuma kaɗan gabatar da wasa kaɗan za a kawai bid'a ka dinga afka mata ko kuma ba wani sha'awa ba wani wasa ko kuma ka dan gabatar da dan wasa kaɗan haka aka ce واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه واتقوا الله ku ji tsoron Allah fi amrihi cikin horansa wa nahyihi da haninsa abinda Allah yake ku yi ku yi abinda Allah yake kar ku yi kar ku ku bari ku bari wa alamu ku sani anna ku cewa ku mulaqu masu haduwa da Allah ne bil ba'ath da fashin jama kai jazitun Allah zai sanya zai saka muku bi amalikun da ayyukan ku وبشر المؤمنين kai wa mu'minai bishara wa su waye mu'minai su ne allazina taqaw wa innam da suka yi tsoron Allah suka aikata abin da ya hore su bashirhum bil jannati kai musu bishara da aljanna ولا تجعلوا الله عبدة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ga wani hukuncin kuma wala tas'alullah kar ku sanya ubangiji tabaraka wa ta'ala alhalifa billahi kar ku sanya rantsuwa da Allah furzatan karan bara ai illatan wani sababi mali akan da za ta hana ku da imani sun da yin ayyukan alkhairi kar ku dinga yin rantsuwa ba za ku yi ayyukan alkhairi ba domin ku ji yin ayyukan alkhairi in an ce wani ke kace ai na rantsi ai na rantsi daga kan mutum ya yi ma kan wani laifi ka ce wallahi ba zan ba kaza ba daga kan ya yi ma abu ka ce wallahi ba zan ba kaza ba in an zo kuma an ce wani ka yi wani gado ya zan yi da rantsuwa ta aka yi ka fara mana da rantsuwa ka wai ke karar mai dama to kar ku sanya Allah ya zama karan bara irin wannan ya zama shine za ku dinga wato sababin da zai za ku dinga kin yin alkhairi da shi Allah bai dada wannan ba an tabarru ku yin wato ayyukan alkhairi ai la tabarru ku yin alkhairi kana halafa wahidin akwai daya daga cikin sahabbai ya rantse Allah ya fa'ala shi an bari aikata wani abu wa ba da zalika bayan haka lamma arada al-auda yayin da yaso kuma aikata abin nan ila ma kana yafalu abin da yake aikata qala sai yace mana anil halifu rantsuwa da ne ta hana min yi wannan abu anni halaltu billahi na rantse da Allah ba zan yi kaza ba kana zalat hadhihi al-ayat sai wannan aya ta sauka ai la taj'alul halifa fakku sanya rantsuwa illatan ta zama ita ce sababi tamna ukun da za ta hana ku an ta halin birra ku aikata alkhairai idan kai rantse wallahi tallahi ba zan yi kaza ba na alkhairi in kuma aka ga abin nan shi yafi to kai kafara kafara rantsuwa fa kafaratu idamu asharatu masakinan na saka ma su fimun ahlikum aw kiswatukum aw tahriru raqaba ko ka ciyar da almajiri goma ko shine abin rantsuwa ko baka ba idan aka sama sakina milan sabi a katsashin abincin da kuke ci masu kimon a hausa kuwa dubu ko kai musu kaya goma da har gwara ma ka ciyar da su hausa harira a ba muka yan tafiyanga sai kenan sai ka yi wannan sai ka yi yanzu dai dan dai mutum ya dan ba da dan abinci ga almari goma ya ba wa ɗan abin da ya rasa ba zai ba shi ba ko ya alherin da ya rasa ba zai ba shi ba a nan mai sauki ne amma an dama da rowa sai a ce to ya zai na rantse ai ba zai sai a dora wa rantsuwa wa laifi Allah yake so ka ai haka kar ku yi haka a sai mutum ya yi kafara shi kenan ya yi wannan abin da ya ga zai yi tamna'uhum min an taf'al al-birra wa tuslihu bayna an-nas bi jala kuma tsakanin mutane wallahu sami'un alim wallahu ubangiji sami'un mai ji ne li aqwalikum da batutuwan ku alimun masani ne bi ahwalikum da halayen ku kuma zai saka muku da shi la yuwasizukum Allahu illa bi fi aymanikum har yau kuma ga wani hukunci la yuwasizukum Allah Allah zai kama ku bil lagawi da rantsuwar da ba ku nufe ta a cikin zuciyarku ba rantsuwa akan abin da zuciyarku dama ba kai nufi wannan abin ba kana ka dama ba kai niyyar abin a cikin wato zuciyarka ba wani kana da abu kaza kana so ka ce ba da shi sai da ba ka so ka kuka ce wallahi ba da shi ai ko ai da rantsuwa ka ta abu ko kuwa ana ne ka ce ba na nan ai wallahi baya nan kaga kuma yanzu rantsuwa ta shiga to amma dama ba a yi nufinta a cikin zuciya ba ba a yi nufinta a cikin zuciya ba to wannan ɗaya daga cikin fassara kenan to wai in kuka yi irin wannan Allah ba zai kama ku da wannan ba dan da Allah yana kama mu da ai da mun kada kowa dai wallahi kaza ai wallahi ba zan yi kaza ai wallahi ba an ga kaza ai wallahi mun zama wallahi wallahi wallahi wallahi sai an shiga to amma ko duk da haka a dinga koya wa mutane rashin ta da ka kanka ya ce wallahi duk wai ce sai karan sai sana'a ga amma na ce ma dole ne kai mun zanzo zannan ga amma magana kawai da ga mutum ne ya kace wala da rantsuwar imun hira kawai a hira kawai to a dinga koyawa ba kyau ne to amma dai wai ba ne Allah ba zai rike mu da ita ba tabaraka wa ta'ala da irin wannan raga kashiyar rantsuwa da dama ba a yi nufinta a zuci ba fi aimani kun wato cikin rantsaran kanku wa huwa ma yasliqu ilayhi lisan ita ce rantsuwar da harshe zai zo da ita min gairi kasabin amma zuciya ba ta nufe ta ba kuma ba ta kanta inda shafi'iyyat amma shafi'i ne ya faɗi wannan fassara irin ka ce la wallahi wallahi a'a da zan yi kaza ba ko balewa ko wallahi haka ne nan ko ba haka bane wallahi ba zan yi ba nan ku kana nufin za ka yi to wa inda malikiyatu wajen malaman malika kuma ba ba ba wannan ake nufi ba man ce ya kana da shayi wajen malika kuma ka saba kullum malam wani ne yake sallar limanci a masallacin kullum sai aka ce ina yake ce ai wallahi yana masallaci kaza yanzu magana da muke ma yana sai yana sallah ikon Allah kuma nan ba shi ya zo ba to ga ai yanzu yaqini kaji yaqinin zuciyanka ka san shi ne kullum yake ko ka saba wani mutum ne yake abu kaza ana zuwa ana cewa kace ai wallahi wa nan kullum shi yake ikon Allah kuma ran nan ba shi bane yanzu wai Allah bai kama ka da laifin wannan ba saboda yaqini zuciyarsa abinda aka saba Allah bai kama ka da wannan ba wa inda malik ya to zama ran malika ko man ta yakana bi shay'in wanda ya hakikance da abu fa aka sama alai ya ranzuwa a ci gaba na kilafu sai sabanin abin ya zo wannan ba za a kama shi da shi ba walakin sai dai ubangiji wa kun ولكن يواكبكم بما كسبت qulubukum walakin sai dai yuwakibukum ubangiji yana kama ku bima kasabar qulubukum da abin da zuciyanku ta tsururuta ta aikata ka sarke kuka yi nufi da gangan dama ta san abin ba haka yake ba ka fada rantsuwa kuma ka san wannan rantsuwar da kai za ta jawo wani haɗari ila ana tambayar ka ne akan za a yi hukunci ta ci kai rantsuwa ta kuma ai ba zai yanzu yaminin ga musu ba akwai rantsuwar da manzon Allah ya ce sai wanda ya yi ta sa shi a wuta ba wani magana to yaminin ga musu kenan da abu zai halaka ka fada rantsuwa ganin rantsuwan nan taka a tsawo haƙƙin wani a bashi ko ba amma wannan ita ce Allah zai kama ku da ita ai min al aiban na daga rantsuwa idan halittu idan kuka warware wato maganar والله غفور حليم ubangiji mai yawan gafara ne lima kana min al lagawi da rantsuwar da ta zo ba da nufi ba kuma ba ku nufe ta ba halimun mai rangwame ne duka akirin ukubati wato mai rangwame ne da wato jinkirta wato ukuba ba zai kama ku da wato irinta ba an musu haƙi haka wanda ya cancanta rantsuwar da za ku ma kun cancanta hukumarsa amma sai Allah ya jinkirta muku har ku iya tuba a kanta kuma ya gafarta muku للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر ma'ana dai mutum ya dinga yin kokari ya bar rantsuwa dai in za a iya tun da dai haka tsakanin malamai ne kila wanda muke ganin irin tamu yan da sauki sauki wa'yan su masu kira da ita ake ba ga irin da su mutum ya dinga kokari dai ya bar rantsuwa dai ya dinga ba lillazina yuluna kasan tsofaffi suna wata tsofaffi suna wata dabara domin a dinga yin tsofaffin nan da sun ga kana rantsuwa da damina a ce kai kana yawan rantsuwa ga kuran kwatsar kana yin abu na wai don a hana ka to sai a dinga yin dabaru dai da za a dinga hana a dinga koya yara ka su dinga wannan rantsa-rantsa dai har su girma da abu lillazina yuluna ga wani hukunci kuma wa'inda suka yi rantsuwa ila'i ila'i mutum yana da mata sai man wani laifi shi kenan har ya rantsa ya ce wallahi ma ba zai ƙara saduwa da ita ba to nufinsa kila sai an ɗan yi watanni ila'in adadinsa lokacin adadinsa wata hudu to in kai rantsuwa a cikin wata hudun nan ni kike wata wani to wallahi shi kenan nan da wata daidai mu zauna haka ko ai tafi shi ma baka faɗa ba wannan yayi can wancan yayi can to shi kenan Allah ya ce na ba ku wata hudu ko ma ka faɗa ko baka faɗa ba Allah ya ce na a lokacin da za abin zai kare wata hudu in wata hudu ne ya kare ka dawo in ba haka ba yanzu ta kafu ko ka sake ta ko har ka saka dai ta kafu to lillazi na yuluna min nisa amma in ba ka wata hudun nan bane ko suna ba ila'in bane kawai dai wannan da ya kallan zakawa ne ko ma dai ila'in ne dai karshen sa zai zama wata lillazi na yuluna min nisa da wayanda suke yin ila'i ma'ana su rantsuwa ba su haka matan su ba ya halifuna yi rantsuwa Allah ya jami'o Allah ya jami'o hunna ba za su haka matan su ba kada ku to shikenan su ma kan su zauna arba'ata ashurin wata hudu intizaru su yi jira wata hudu arba'ata ashurin wata hudu fa in fa'u idan mazan nan nasu sun dawo a ratun rujua sun nemi dawowa ilal jima'i da zuwa saduwa da macen nan in matan sun sun nemi dawowa wato zuwa saduwa da matan nan ga mazan da suka yi rantsuwa wato wata wato za su matan su da su shikenan matan nan su zauna wata hudu fa in fa'u idan mazajen nan nasu sun dawo a rajin rujua sun nemi dawowa ilal jima'i zuwa saduwa da su ba adal yamin bayan rantsuwa din nan da yanzu matan sai su mazan sai su kafara rantsuwa din nan shi da nan sai ya koma matarsa ko in aka yi sulhu a cikin wata hudu nan ake kafin wata hudu nan ya kare in aka yi sulhu da su kuma aka ba shi hakuri ya hakuri yanzu ya dawo ya ci gaba da zama da ita to sai ya kafara rantsuwa ta inda wani ya rantsuwa kawai shi ya kawai ya dake ya ɗauke mata ne to shi da nan kuma ya sai ya dawo zai ci gaba da saduwa da ita to wannan duk faka mun wata wata su kare to in suka dawo ila jima'i wato da zuwa saduwan nan ba da lemi ne bayan rantsuwa nan to shi kenan ba komai fa inna Allah ubangiji gafurun da yawan gafara ne rahim ne jin kai da su gafurun zai gafarta wa lamun gare su ma a tabu abinda suka zo da shi min dararul mar'at daga cutar macen nan bil halif da wannan rantsuwa da yayi bare kuma sai kuma ita ta jawo kanta rahimun wato mai jin kai da su idza aradul auda idan suka so komowa a zauna zaman lafiya ya tuna bil kafar sai zo da kafara fakat kafar rantsuwa kawai za a yi fata hillu lahum azwajin sai matayen su halatta gare su man a kasama duk wanda ya rantse annahu la yajani imra'atu ba zai ƙara saduwa da matarsa ba saboda fushi ma wanda sai ni har abada ba zan ƙara saduwa da ke ba to ta bala'i ya faru to yanzu ba a yayin rantsi in ya hakura ko kwana ɗaya ko kwana biyu sai kafara rantsuwan ta yanzu ya cigaba da saduwa da ita kan ku ana ita tsinarar kai kan ba a ƙara magana to dai a ita dai ba shi hakuri dai a ita ba shi hakuri Allah dai ya kama man lokaci dai wata hudu dai a cikin wata hudun nan dai duk abin da zai faru ma ya faru amma wata hudu ne ya shige kuma shi kenan wanda ya rantse bai sa ta matar sa zan budda ta duniya yake ai har abada ba zan ƙara ba zan sa ta ke ba yuqabu arba'ata ashirin to a kale su a wata guda a wata hudu ba da arba'ata ashirin in wata hudu ya shige imma an yi kafira an yamini imma ya kafara don tsofi ya sata ita yanzu yanzu wa imma an su tsallaka alai in ba an ba haka ba alƙali ya takamman mata in aka ga yayi wasa ma wata hudu zai zo alƙali ya kai yau ga saura kwana uku wata hudu kai to Allah bai sai ne kuma zai kai akai shi guru za a iya ɗaure shi a saura kwana uku nan dan dai ya kan abun bala'i to ana ga har lokacin ya cika dai wani abu sai alƙali da su shi kenan a fito da shi a sake shi ita gama da su na sake ta sai alƙali ya saki mata su raka alai sai alƙali ya sakan man mata imra'atu matarsa hadha fi jami' anwa'i halal wannan dukkan rantsuwa ma da aka yi haka ne abin zai faru wal ash wal ashad wal ashaddiyatu wannan tsanance tsanance allafi ya kulu hal fuka ha'u wanda malaman fikihu suke faɗanta a cikin lissafin su ana ma a rautu a cikin su ban san wannan ba in dare ya dama ta tasa kawai ka fara rantsuwa ya dawo laisa bil kitabu wala fi sunnati ba ka cikin lissafin Allah ba ka cikin sunnan manzo Allah a bata ana mutum وإن أزموا الثلاثة فإن الله سميع عليم أظن الثلاثة أنت دائما ينسكي كما تكيني كما شكنا أني أني هقول عنك har wata hudu nan yayin da Allah ya ci ba su dawo sun ci gaba da mijin nan bai dawo ya ci gaba da saduwa da ita ba falyuwatti'uhu to in dama nufi yake sake yake nufi to ba sai ai wannan wahala bai sai ya sake ka kawai shi kenan a huta akwai mutum za a gani ya gaji da matar zai san zama da ita kuma ya ce yana kunya wai saki to mun bala'i guda biyu hannawa ai ba wancan kunya kuma yanzu kuma za ka za ka tabo Allah tabaraka wa ta'ala in dai ba ka san ta sakata ai ni yanzu iyayen da nake ji ko kaza kaza shi sa nake rike da ita ai fatan haka ma na gani kuma za a sai ne ga iyayen ko ka je ka samu wani malami ka gaya masa ya je wajen iyayen ku fa ya gaya musu fa yanzu kuma za a shiga kuma tsako fa za a kuma tako alfarma Allah in ba so kuma a rabu da ita kawai ka kuma ka tuci matar to idan nufin su dama saki ne nufin su wato suka ki dawowa din nan to bari wacce go su afkar da sakin wani mutsalli fa inna Allah ubangiji sami'un mai ji ne bi aqwalihim ga zantukan su alimun masani ya ji azamin da nufin su laisa ba aka tara gusu babu bayan zama din nan babu kira abin da aka faɗa illa al-bai'atu sai dai miji ya dawo ya ci gaba da saduwa da matarsa aw talaqu ko ya sake ta babu na uku والمؤلفات يتربصن بأنفسهن ثلاثة to قرون ita kuma wal muqallaqatu matar da aka saka kaji an yi zancen saki to wal muqallaqatu ita kuma mace da aka sake ta saki wanda za ta iya dawowa saki ɗaya ko saki biyu matar da aka yi mata saki raja'i kenan saki ɗaya ko saki biyu wal muqallaqatu matar da aka sake ta saki ɗaya ko saki biyu wanda a iya dawowa ko a iya ɗaura wani auren ko da ita ta ƙare to ya tarabbasna su zauna biyanta zirna fi jira bi anfusihinna da kawunan su anin nikahi ga barin aure su zauna su kashe aure fi jira salatu ta kurujin har sai sun yi sarki guda uku tanzinihin ne talaki da za ta zo za ta shuɗe bayan an yi sakin nan idan mutum ya saki matar so matar ta zauna har sai ta yi tsarki uku idan habat in kaga ta yi haila ta yi tsarki ɗaya kenan wa habat wa tsahura in ta ƙara yin haila ta tsarki biyu kenan wa habat wa tsahura in ta ƙara yin wata haila ta tsarki shi kenan uku kenan shi kenan ta halatta to kuma fa wannan ko da a wata ɗaya ya faru shi kenan ta ta farkaka dawa farkon wata ne wata ya kusa kama yana baki da shi kenan aka ce an gauta sai aila ta zo mata dan kwana biyu ta ɗauki shi kenan aka tafi wata ya yi tsakiya aila ta kuma zuwa shi kenan an kwana biyu ta ɗauki shi kenan wata ya ƙare aila ta kuma tafiya shi kenan zai ta saba ado ta fito kuma wanda ya gani ya aura yanzu aka zo ka ce yaya aka yi wacce ai an gama ai naka an- abun an gama ai naka abun an gama to idan ke wa'annan wato haidoli kuma sai tsarki wa'annan guda uku din nan to shi kenan idan kana son dawowa da ita kafin lokaci ya kare maza wai ka dawo da ita in ba ka san har lokacin ya kare kuma yanzu a sake daurin aure
ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن in kunna yuminna billahi wal yawmil akhir wa la yuminna bi halatta ga su matan ba an yaka tuna su koya ma kalaka Allah abinda Allah ya halitta fi arhamihin a cikin mahaifansu ta fito da ciki to kata koya wa mijin wannan cikin da sai ba zan ma ya zama ya san ina da ciki ba to kata koya masa min alwalad na daga ta har da haidi ko kuwa ta su koya ma hailan nan in ta yi hailan nan ta ce ba ta yi ba ko kuwa ba ta yi ba ta ce ta yi ta su koya ma wannan in kunna in ku matan kun kasance yuminna in su matan sun kasance yuminna sun yi imani billahi da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira wa bulatuhunna وبطولتهن أحق بردهن في ذلك in إلى radu iblaha wa bulatuhunna mazajan su matan wanda suka sake su a hakku su suke da haƙƙi su suka cancanta da raddihinna su mayar da matan bi muraja'atihinna da mayar da su cikin ɗakin su walau a raina ko matar taki ko mata ta ci shike nan sai ya mai da ita a kwanan nan ma wani ya bugo yana tambaya wai mata ce ya sake ta da kuma sai ta tafi gida da ma ta a gida an hana shi wauta ne mutum da ya rike da ita kuma ta tare ki tafi gidan ubanci idan malama ta ce ta inda ya nan je zan zauna in kan malama ta tare ki tafi gidan ubanci to da ya sake ta shike nan sai ya mai da ita ta ce ba ta koma ba To, amma dai duk an cewa ya mai da ita shi kenan har sai da kuma lokacin iddata- lokacin kwanakin ita ya kare har sai haila uku da kuma da ya je kuma zancen zancen kuma sai aka cewa ai sai an sake wani ɗaurin aure aka ce a ba zancen ɗaurin aure tunda ka ce ka mai da ita kuma kowa ya ji kuma tsamari ko da bata kowa ba tsamari shi kenan to mazan da suke kake su suke da suke hakuri idan mutum ya ce na dawo da ita in da in dai ba ni da su kaye ba Allah zai faɗa nan gaba amma in dama bacin zuciya ce yace ya sake ta kuma yanzu aka yi zata hakuri ko ko shi ma ya ga dai lalle yayi kuskure ya zai ce to a yi hakuri dai yanzu ya dawo da ita to ba a da mata ce a ba zan koma ba yanzu shine da haƙƙi ya faɗa kuma Allah ma ya fi haƙƙinsa ne kuma ba a dama su ma iyayen su mutumin banza ba ba inda za ka a ka ai haji shi kenan sai ai hakuri ta koma in in mijin ya ce ya koma da ita shi kenan ta koma wa bulatu hunna mazajen da suke sakin mazajen matan a haƙu su suke da haƙƙancin da raɗihin na komar da su yi muraji a cikin da komar da matan nasu wato zuwa ga aurensu walau a baina ko da matan sun ki fi zalika cikin wannan fi zama ne tarafu su a lokacin da suke zaman haila din nan ba in haila ta kare ba in ma ta kare kuma tana zawo ya kara fitowa kuma in sai ya fito kuma shi ma ya zama cikin zawarawa in ya dawo kuma ce yana sai fita ai wanda haila ta kare to kai kuma ka nema tuwa da tuwa da ma suna zuwa to kai ma ka shiga cikin zawarawa kuma in Allah ya sa kai kai kare kuma yanzu ka aure ta yanzu kuma sabon abu ne in aradu islaha in suna nufin gyara bai na kuma tsakanin su la firara ba su ta la firara ma ata ba su tan matan ba wa huwa taharizun ala qasadi shine wato abin tuna abu sa nufin sa la sharqa li jawazi raj'at ba sharqi mace ga wato halaccin komawa wato in dai gyara ike so to shikenan koma ta dewa da so kuma shikenan sai ta kusa a ce ta koma da yanzu shi wato haƙƙin ta ne ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن على الأزواج ينا كم ما كاين نفا مثل الل- ينا كم مظن الناس مثل الذي عليهن إلى أبن ديك كم ما كاين ما حكي yanda ita ma akwai haƙƙi a kanta sai ma miki akwai haƙƙi a kanta yanda haƙƙin ta yake kanta ita ma haƙƙin ta yana kanta ma- matan gaba gida kowanne akwai haƙƙin kowanne a kansa Alar- alal rajuli kama wato lil mar'ati yana ga mace haƙƙin haƙƙi alal rajuli wato wato ga namiji kama annar rajula kamar yadda shi ma mijin lahu haƙƙin yana da haƙƙi alal mar'ati akan mace bil ma'rufin da kyautaye abinda shari'a ta yarda da shi ba abin da ka kago maka ba kai kana ganin dai kai ne miji dai abin da a abin da shari'a ta yarda da shi ko kai kuma abin da ka kago ma ba shi ake nufi ba abin da shari'a ta yarda da shi min wusul ishrati wato daga kyakkyawan zama zaman tare a cikin daraja a cikin girmamawa wa tarkin darari da bari cutarta wani abu zalika da makamancin wannan وللرجال عليهن درجة amma wani rijal alaihin na daraja amma wato gir- wato daraja da girman miji haƙƙin miji ya fi girma ya fi daraja akan haƙƙin ita mata namiji ya fi girma ya fi wato daraja wato akan ita ita ta macen fadilatu miji yana da wani ƙarin daraja da ƙarin girma fil haƙƙi a wajen haƙƙi min wujubi da'atihin inna wato mata ce take da haƙƙi da wajibancin sai ta bi mijin nan mijin ya fi haƙƙi a kanta lahun gare su lima saƙo saboda abin da maza suka koro suka bata minal mahari na daga gado wal infaki da miji ne yake fita kasuwa ya je ya kawo abin da za a ci to kawo ko wannan ya sa yana da daraja don haka haƙƙinsa ya fi girma akan haƙƙinsa amma ga kana da haƙƙi amma ba kamar haƙƙin miji ba والله عزيز حكيم har yau dai Allah mabuwayi ne fi mulki a cikin mulkinsa ku mazan ko ku matan ku san hauwa abin da ya gagari Allah in kai mijin ne ka cuci mutum matar dan kana ganin ka fi ta karfi ta fi ta abu kai kuma tsakaninka da Allah waye ya fi to kuma kai ma ka yi tsoron sama ka yi tsoron Allah tabaraka wa ta'ala in ita ma mata ce ta cuci mijin kuma tana ganin ba yanda zai yi ko ko tana ganin kai ka to fa ta ji tsoron Allah ka ita ma fa Allah bai yana nan ko ba Allah tana da girma hakimu Allah kuma gwani ne fi ma da farau cikin abin da ya shirya le kalki ga halittarsa duk wannan shari'a da kake ganin Allah yana tsara da ita ce tafi gyara ga dan adam ita ce tafi gyara ga dan adam amar Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji yayi horo da husnul ishrati da da kyakkyawan zama zaman tare tsakanin ma'aurata ma'an nisa'i da mata yaqulu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa su fa mata innahu la khayra fi nisa'i ba fa alkhairi a cikin zaman nan da su dole fa sai an bata rai ba sai sun bata ran nan dole ne wala sabara an hunna kuma ba hakuri gare su dole ne a zauna da su din kuma abin da ake tsoro dai za a gani to amma ne duk da haka wata dai ka dinga kuma dai kwatanta ta tare an ce su karkatattu ne da kafin haka ko kuma kowace ta dinga kawo fitinu da lalata ta ce haka aka halicce mu haka aka halicce mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yake cewa ma ra'aytu ni ban taba gani min naqisatul aqali daga masu tawayayen hankali ba wa dinin da tawayayen addini azhaba bi lubbi rajuli amma yanzu yanzu tafiyar da hankalin mutum alhazim ne takasantsan komai takasantsan mutum dare ma manya din ma an ce su aka kuma taba so yanzu yanzu kaji ana wai da hankalin shari'a abin da ake to ma ya ma ta ta ai ba zan ce ta sa ko manzo Allah ya ce to gani irin wannan ba su dai matan da su tawayayen hankali kuma tauyayyen addini manzon Allah sai mata aka zuwa zuci a'a ya rasulullah aka muka zama tsawayen hankali ita aka ji da Allah ya ce shaidan namiji ɗaya kuka yi an haɗa ku ku biyu ba farajulun wamra adani yanta zilla idahuma fatuwashir idahuma lukure idan namiji shaida su shiga da za a taɓa to mata sai an kawo guda biyu ko da kai za ta manta sai kai ta tuna masa ita abin da tawayan hankalin kai a can inda yake ta ta yara sulla ne ya ka tawaya addinin ko ce in kuna haila za ku yi ya ce a ba za yi ba ce ai kun gani kuna haila ko addinin ma ba za ku ba to an ce su matan su mata rabi rabin namiji ne hankalin su rabin hankalin namiji ne har abada hankalinsu ba zai cika ba har abada ba za ka yi ɗauko hankalin mata ka kawo daidai hankalinka ba ba haka aka halice ta ba ka ce da ruwa ya bi ta sama har abada to yanzu ya za a yi kenan kai kana san matsayin hankalinka ita kuma tana rage to yanzu ya za a yi don kana so a zauna lafiya sai ka ɗauko kai sai ka ɗauko rabi iya hankalinta a gama abubuwan da za a yi don an gama abubuwan da za a yi sai ka tashi ka koma hankalinta ana hankalin za a yi dole sai ka farko iya hankalin taraji a gama duk abin da za a ce kuma an gama karka ce dole sai ka ɗago mata ka kaka ta hankalinka to yanzu za a yi ta ci yanzu za a yi ta ci to kuma namiji cikakke ne masu tawayya ce to kuma namiji bai taɓa hawa cikan nan tasa ba sai ya taka tsanin nan sannan ya hau sai ya taka matan nan kuma sannan ya hau wannan tsanin nasa in ba matar kai ma kuma duk abin ya wace in ba ma sakka ba za ka hau su kakka ba ba ma wai cikar duniya ba cikar lahiran ma ba za ka hau ba in ba ma ta to kaga ashe yanzu dole ne a yi hakuri a rike kenan abu ne ga shi ba cikakke ba amma ko in ba ka kame shi ba kai kuma ba ka cika ba ani ne yanzu ka hau kan sauran ba da ani to haka ne to kuma haka dole a yi hakuri a wajen zama din ma saboda yanzu ba ka taɓa kawo ta iya hankalinka ba dole sai ka sakko daga hankalinka ka yi abu an ce wayansu daga cikin manya a biya haɗa shi da matarsa shi kenan masara ke ne a biya haɗa shi da matarsa shi kenan ta yi fushi to irin ranar hawan sallah ɗin ne hawan daushe sai ta je ta dama kullun koko ta dama kullun koko ta dama kullun koko sai da ya yi hawa an tora shi a kan doki wanda ya fito ta kifa ma kullun koko a ka shi kenan aka sauko da shi inna lillahi inna ilaihi ya ce a ji abin kanta a ji a kashe ta ta ce kwarai ko na yadda za a kashe ni amma ka saurari kalma ta guda ɗaya sannan a je a kashe ni shi ke na zantar ki na banza kada abin da yake faɗa ta ce in ka ita yadda kake zuwa ɗaki na da zara fito wajen fadawan ka haka yadda kake zuwa waje na ka ita fito wajen fadawan ka haka sai kuma ya sun fiyar da kai wajen banza kan mamace ta biya kan mamace ta biya ya gani ya gani yau zan ya haƙuri na malafi abin ne fa kaga ba dan ma dai Allah dai yana kiyaye ra ka su de komai alkabo mun da komai rawan da komai ka su de kuma yanzu da sabon kuma kace za ka barazana a ran ba ba da kiyaye wa Allah ba bai Allah to kuma ma kuma ku ko Allah wannan sunna Allah ce dan mace da dinga gani irin wannan kuma da dinga yin lalaci ka wuce ko kuma ana so kai ma mutum kuma ka dinga ɗan yin abubuwa ne da za ka faranta masa rai dai ka dinga ɗan turbi ne a kai nan ga rai ga ne ya ina wani shiga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu ba ku kunya ba ku kunya ku da kimatan nasu da ranar kuma da daddare ku zo kuna farfasa ba ku kunya ka gama kumburin ka gama duka da rana kuma da daddare kuma ka zo tana kamo tana kamo tana kuma ai abun kunya ne ko a dai dinga dai ɗan yi sai wato abu. To shi za mu zanna sun lalai suna ce mun taɓa ganin sauyayyu amma yanzu yanzu wanda ake ganin mutum ne mai hankali wanda ya san inda aka sa gaba yanzu ya sa filin ya yanzu a cikin wani na hankalin na sai tafi. Ya azhaba bil lubbi masu biya da hankalin abazuli namiji cikakke alhazi ko mai tsantsan min ida kunna daga ɗayan ku ji ban taɓa ganin wannan ba. Idan yayin nan ashiru gunna ku zauna da matayenku da kyautaye kuma wa shawiruhunna ku dinga yin shawara da matan na kuma li gusul li shirat dan daga kamar da ita wata mai daraja amma ba aiki za ku da shawara ba a yi hira a yi kuma haka dinga to ai abu kaza za a yi ta ce a to ai bari ka ci na sani kuwa kaza kaza kaza kai inda ta faɗa din nan ban masa abin ta ana ka ka ka nuna masa ba Kaka nuna da ka ba ta da hankali ko ka za ka kakar kanka. In za a yi ce ai shawara da ke ma ba a yi ba ai da za a amma duk abin da ta faɗa a ce sa anan ikin shi an saka gora da. Da ce a aka yi ne da to to wallahi da na fita ne dai ko Allah bai san da shawara sai kuma abu da ya haka. Ku ku yi shawara da su wa kani ko wannan amma ku saba musu. لأنه هنا ما يجي ساعة الوصول دوبين تويين عن كلينا إن عن كلينا أبن ده تكي كلا بشي دبان أبن ده كي ممكن كلا بشي دبان كان واحد من زمن بعض الأنبياء أو أبو تشاوى لمن دمعتا أقول إذا تكن بعض الأنبياء ده تكي شيء ولا وصل دعوة الله فلولا للنبي ذلك الزمان يعني ما دقى النبي ومن زمن أن يدعو الله له يروق أمر الله يلا تبقى توتي يروق أمر الله ya nema yana da bukatu ya roƙa ma Allah. To shi kenan annabin nan ya roƙi Allah ga mutumin nan. Sai Allah ya yi wa annabin nan wahayi cewa Allah ya biya wa mutumin nan bukatocinsa guda uku. Annabin nan ya biya mutumin nan. An ba shi bukatoci guda uku. Ya kare bukatocin nasa ya ga waɗanne ne suka fi girma ya zaɓi uku. Duk abin da ya faɗa yanzu Allah ya yi masa. Amma guda uku. Allah tabaraka wa ta'ala ya yi annabin nan wahayi kullu fulanin ga yawa ne. in ya ɗai su talata hawa idan na ba shi bukatoci guda uku ya tamanna ma sha a yaro ta abin da yake so ya burin abin da yake so talata su a sha in ya faɗa abubuwa guda uku ya gudu har ya same ta ta ana kuma ya tamanna kamar da yake buri faɗa da sai mutum ne ta a ka'u shawara ga wajen cikin wurin jan shawara da matata abin da kake kuma shi kenan sai a yi ta'ata sai mutum ya zo wajen masu sau ƙala yake da ita kunna na tulubu min Allah talabar kin san dai kullun dai muna neman bukatu dan Allah kuka ce yake wal yawma ja talabu dai abin da muke nema din nan Allah ya amsa ni indillahi annabi nan ya ga ya cewa Allah ya ce inna huwa dani salatu hajatin Allah ya bani bukatoci guda uku na tulubu min Allah in rufe to dan Allah za mu samu halatul mar'atu sai matan nan tace to bari in kada daya kafin ka bari ka dai ni dai bari in kada ka daya yace to me ka ki guda daya ta ce an ya ja'ala ni ajmala nisa'il alam Allah ya sanya ni ta tafi kowa kyau ni ce wata tafi kowace kyau a fare min wannan tukun sannan ka fato naka a fare min wannan fata a cikin shi kenan na baki Allah ka sa ita ce wata tafi kowa kyau fasarar ajmala nisa'il sai ga masu tayi kyau kuma ga ita tafi kowa kyau a zamani jamalu hamala albairu sai da hasken kanta ya cika taki kuma taki ya yi haske kuma wannan mata ga ta yi kyau faƙamar a'a tana ganin haka take haka akai faƙamar sai da ta tashi ta tahayyar kuma tana ado tana irin kuma sa kaya Allah sai mu yace ila ina ina waki ala ilal man kace zuwa sarki mana sai ka ga yanzu ya zama da kai kallan ba ai sai sarki wannan ba wani kyau ba wani abu ila ila maliki zuwa sarki ya sulhu li sarki ne kawai ya dauka tare da halin da nake قال لها مجلتي اتوصل اليك ina kamun kafa zuwa gare ki na san a dikaki wannan kin da Allah ne yake mu roƙa take ka ga bar wa'azin ka da yanzu an gama dai kai kuma da yake roƙo biyin ka da yanda kake so amma ni dai an gama la tab ali ta kake aikata wannan wa ala hayan nati nati alaiha fa asarata ai an gama fa ala an ta zahaba ta tafi ila maliki zuwa wani sarki zalika zamanin sarkin wannan zamanin فقال دومتي سي يفشي دا بقاتو تي بي اهلنسا سيك اللهم يا ابنجي الحاجة الثانية بقاتا تبين أن تمسكها الله كشاجة تجرى لكن تلو بي كرجة تلو يعني تلو بي الله بقاتا تبين كينا سيك أنا أقول لها تلو بي فرجع الكرة لكن سيك قوم أبني duk idan ta da tani kaga yanzu bukata ji ta zama an rasa ta ko tsarar da ta dinga kuka ta dinga kuka ta dinga kuka ita ta aje kika jawo مرة على ثانية لا أي ثانية لا أي قال بك تسأل لها أن يردني إلى هذا الكفاء أقول أبوك أتى إيه مسؤول قال لا يميل إلا ليس دع مزونا أقوم تلك ودى زمان وألقاما تنزونا تعبك فسأل الله في يدك الله فآتت إلى هالك أتيت كما هالك فبكي ما أريد الله ترى شيء فكدت العوائد كلها تبقى سوق النسيك وهذه أبنزا أكرا تبقى سوق النسيك وهذه أبنزا lam yajin shay'an bai zama komai bane a makati da zai zai da wautan matarsa wai wannan dai ya ji ka iya tambayar ta dai da shawarar ta dan dai a zauna lafiya ka ka gina mata sabbe wani abu za ka mata za ta gane kawo lakanta ta to amma dai a zubar anan
At-talaqu marratan.
At-talaqu na gaya muku saki saki gari guda biyu ne idan mutum ya saki matarsa ɗaya kenan idan ya dawo da ita ko ko bai da ita ba har idan ta kare ya je yana nema aka ƙara auren aure to an yi ɗaya kenan ya kuma kashinta tana wata idda ya kuma da ita ko ko sai da aka ƙara wani tsawon aure sannan da ne da to yanzu an yi biyu saki iyakacin ta kenan a talaku saki a taqliqu yin saki allazi yuraja'u wanda ake dawo da mace ba da bayan samarrata ne sau biyu ne kawai man tsallaka imra'atan duk wanda ya saki mace falahu an ya tazawwajaha ya iya aurenta ko ya dawo da ita ta haji da ta kare ko ya aure samarratan sau ɗaya saniyatan da sau biyu wa in tsallaka ha saniyatan in ya ƙara yi na biyu ma falahu an ya tazawwajaha ya iya aurenta to amma yanzu shi kenan an ƙare kenan فإمساكم بمعروف na أو sarfiri bi ihsan Allah yana ba mu shawara wai fa yanzu idan ake kaci biyun nan fa to Allah ya ce to ku ji shawara fa fa in sa kun bi ma'ruf to fa ku rike ma kanku da kyau fa alaikum isaku ne yanzu fa ku rike su da kyau ba'adu bayan haka ba'ada talaki sadi bayan saki na uku na biyun nan da yanzu hukunci ne kuma zan bugo duk wanda ya san yanzu igiyar saki guda biyu ce akan masu fato an je karshe an zo dantanta kenan ba ba ba tsallakewa da ana koriya aka zo yanzu yanzu kan an zo dantanta an zo karshe fa insakun bi ba'dun wato ta insalekum insakuhunna ku rike su ba a dahu bayan saki na biyun nan ba a da talaki sani bayan saki na biyun nan laisa illa bin ku ba komai akan ku sai dai ku rike su fakat bi ma'arufin da kyautaye ni dai da barazin ba da cuta ba au tasrimu ko ku kusake su irsalin wa lahunna ku sake su bi isan da kyautaye in za da kalkatan ukura amma in miji ya sake ya ƙara fada wani sake yanzu sake ya zama nawa kenan ba saki uku ba a bacce shi kenan ya riga ya yanke igiyar aure kuma yanzu gaba ɗaya kenan ya yanke saki inda na uku kuma shi kenan an gama kenan sai ya yi mai ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله kuma idan kuka kaci matanku wala illa ku bi halatta gare ku ba ayyuhal azwaj ya ku mazaje bi halatta gare ku ba idan kuka kaci matanku an ta ku zumin ma ate su mu wannan ku ba su abin da kuka ku kwace abin da kuka ba su bi halatta ba min al muhuri na daga wato sadakin su ko kai duk kayayyakin da kai musu in dai an sace ita ba kasuwan nan kaya za ka ce za mu ka kuma shi kenan dukkan ɗakin da kuma dukkan yayin da kayan ta wasu alƙaliyar ce sai ka biya ya alƙaliyar ce ta sama sai ka biya wa shi da nan za su karɓi abin da kuka ba su ba shay'an wani abu la yajuzu lirrajuli ya halatta ga namiji ba an yi tsallika imra'atin ya saki mace wa ya kuza shay'an min mata'iha ya ibi wani abu daga cikin kayanta allazi a dalaha wanda ya bata kablu tun gabanin nan illa illa an ya kafa sai dai in azzaujani matar da mijin sun ji tsoron Allah ya kima hududan lahi ba za su tsayi da iyakokin Allah ba illa idza kana sababu talaqi sai dai sababun fakin ba laifin na namijin ba ne ita mata ta ce furfa ta zauna da mijin ba ga ci ga sha ga lafiya ga wajen zama ga kuma take ba ta son ta je kawai yanzu ka ba laifin sa bane kenan to yanzu ya iya cewa to in kin mayan min da duk abin da na baki na take shi kenan da ya kamar wannan ya karɓa ya ci ko bai fita aikin da yanzu kuma aure ya yi tsada lokacin da muka yi aure da ke dubu goma ne kaɗai amma yanzu an sa dubu ɗari to ka dubu ɗari yanzu ya aure shi kenan ta ba shi ya tafe ta yanzu kuma abin ya zama na wato ciniki ne shi nan ta ba shi sai ya sake ta in sun tsara ba sai da tafarkin Allah ba to yanzu duk abin da ta ba shi kenan wato su zauja ne ma'aura din nan in sun ji tsoron wato ba sai da tafarkin Allah ba to shi kenan abin da ya sa mata ta ba shi kenan sai ya sake ta a zaujan ma'aurata din nan Allah ya kima hududan lahi ba su da tafarkin Allah ba illa idza kana sawabu talaqi sai dai in sababin sakin ya zama annahu ma kafa su sun ji tsoro min annahu ma la imani wujud Allah ba su da tafarkin Allah ba fa in kimtum فإن جبتم ألا يقيما حدود الله fala junaha alayhi ma fi mawtadan bi fa in kimtum fa tsoro Allah ya kima wujud Allah ba su da tafarkin Allah ba fala junaha alayhi ma to ba laifi ga mata da mijin fi mawtadan bi ita mijin ya ce to sai ki fashi kanki to duk abin da matar ta fashi kanta in ya je ya karɓa to shi kenan ya ci halal kuma ba komai sai ya sake ka in kana rajulu idan namijin ya zamo la yuridu talaqa imra'ati bai san ya saki matar wal mar'atu ita ko matar nashazat ta tayar da kayan baya wa abatul baqa'a ta ki zama da mijin ma'a zauri tare da wannan mijin hatta ta haƙaƙa hatta duk kuma aka yi tarbiyyar da za a yi aka yi ta sulhu iyaye suka yi kuma ta aka da da za a yi to shi kenan aka tabbatar annahu ma ajaza sun gajiya an yi kamata hududullah tsaya zaman aure shine ta iyakan Allah din bil baqa'i da wanzuwa ma'an tare sai ya juzu kulbu to yanzu kuma sai ai kulbi sai ai kulbi wai yanzu kuma ta fanshi kanta an tabbaci al mar'atu sai mata kuma ta fanshi nafsa a kanta min al ba'al daga mijin bil mali sai mutum ya sa mata kuɗi kuma shi kenan ta ba kuma sai ya sake ta sawa'un daidai ne as-sadaqu ce zai yi dawo min da sadaki na ka dawo mata shi yayi au aqalla ko zai ce sadaki na kaza ne yake yanzu au kaza ki dawo min da kaza wannan ma yayi au a kasara to kin zama sadaki na yanzu ne miki to yanzu na kai wannan sadakin ba na son da zan aura amma ƙara yanzu sai ya zama kaza to duk yanda ba shi yayi duk abin da in ya ga dama ya rage in ya ga dama ya ƙara in ya ga dama wannan da ya bashi ne ya ce a bashi haza huwa sababul kulli wannan shine sababi a cikin kulli ba kai kawai kace ka gaji da ita ba ko kai kai mata abin da za ka gaji da ita jaki da sahabiya ko sai daga cikin sahabban manzo Allah mata ta zo wajen nabi sallallahu alaihi wasallama zuwa manzon Allah wa kana salihatan mutum ya kirki ce qala sai kace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ana zauji la an qumu yin dinahu ni wallahi ba wai ina yin fushin mijina don baya addini ba ne ba wai mijina ba ne addini ba ne mutum mijina ba wa Allah ne mutum kirki ne wala ke an ba wai wani laifi yake da bana son zama da shi ba waya kuma bil wajibati duk abin da yake kansa ciyar da ni shayar da ni saduwa da ni ko me yana yi ya rasulullah illa anila aduhi wallahi dai ban san sa ne kawai ya rasulullah ni dai kawai na ga bana son sa yanzu kawai a tsayin da za a yi amma ba wani laifi ne da shi ba amma na ji ba na son sani fara da hasin nan lake da ita masarau gida to me ya dawo ba ga kansa da ku ga ta an yi aure me ya dawo mazalla yana sai ji kuma ya san yadda za a yi sulhu to me ya dawo qalan la ta ce ba komai illa anni ra'aytuhu muqbilan gani ne kawai ya dawo shi da abokansa muqbilan ma ashabi gani ne ta yadda sabon sa fa na zo shi dai sai na duje shi fa idan huwa a kasar sai na ga ya ji su ga darsa ni an da gani ce in Allah wannan da sai wannan mata ya saboda shi ce sai kuma na ku zai shiga shi yana tafiya da abokansa wannan sai za wa ƙasa sai na ga ya fi su gajarta wa a ƙabahu wajen kuma ya fi su munin fuska mala kowa da kawo mala na gari na ce yanzu wannan ne miji na wannan ne miji na ku sai na ga kuma ya fi su munin fuska walakin ma ra'aytu fi shay'an yunkaru amma ba shi da wani laifi da za a ci ga laifin mutumin kirki ne amma dai ka ji abin da na gani illa anni la aqama wallahi bazan ƙara zama da shi ba daga yau ni miji na irin wannan bazan ƙara zama da shi ba to qala rasul sallallahu alaihi wasallam alqali yana ganin bala'i kala kala qala rasul sallallahu alaihi wasallam annabi yace mata asda asda kake dibalin yayi miki sadaki da dukiya da zai aure ki ya baki wani qalan na'am kace bare kuwa asdaka ni bi haqiqati na kalu ya bani gonar da dinai gonar da dinai ya bani kai kuma kudi ne ka gonar da dinai ya baka ya bani asdaka ni bi haqiqati na kalu ya bani gonar da dinai qala turidina ilai haqiqatu zaki ga lai maka gonar sa ta da dinai qalan na an kace eh uridu atubidu ala in kace in kara wani amma zan kara ya rasulullah in kace in kara wani amma zan kara qala sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce a'a rujji ilayya hadidata wanda yake neman mata gonarsa fara tatil hadidata sai ta maiwa ga mutumin nan gonarsa ila zauji zuwa mijin wa dulli kashi ga mijin manzo Allah ba kuma sakata Allah ya baka wata sakata hadha huwa al-asl wannan shine asalin til kulli cikin yin kulli idan ma ka ga kace ba ka san mijin da ta da kai ba to shikenan kuma sai sai sai sai ya faɗi wannan kuma ta amince ta ba kuma sai a shige ka
تلك حدود الله فلا تعتدوها تلك الاحكام وانه تنسون تنسى المذكوره تعجب فنك جاء muku dinnan wata aka fada dinnan hududun lahi iyakokin ubangiji ne fala ta aka zuwa kasu sai karata ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون duk wanda ya ketare hududun lahi iyakokin ubangiji sau da yake wayannan humus zalimuna su ne azzalimai فان طلقها فلا تحل له من بعدها hatta tankiha zaujan gaira to dama na gaya muku ji Allah yanzu idan mutum ya saki matarsa sau biyu to fa ya kai karshe fa ya rike ta fa kuma yanzu ba ina ba shawara ya kai karshe fa in tallaqaha in ya sake kwada mata saki kuma a zaudu shi mijin nan ya kara sakin matarsa ba a sintai bayan sakin nan guda biyu to fa la ta hillau yanzu ba ta halatta a gare shi ba ba zai ce ya dawo da ita ba ba zai yiwu ba haka in ta gama ita ma ba zai ce na shiga cikin zaurawa kuma zai neme ta ba ba zai ba ta halatta a gare shi ba min ba adu bayan al'adu salisu su bayan yayi saki ta uku hatta kan shi a zaujan gaira har sai ta auri ta tazawwaja sai ta ta sai ta yi aure da zaujan wani miji kuma gaira ku ba wannan mijin ba waya dabuha kuma wancan da ya aure ta ba sai ya zabe ta ka ai burin burin fa ta ta ta suna ta sai uku kuma ka ka ta bacci kuma gare ka dan neman wani almajiri kai ga gadanka zan aura ma matata amma fa ka ai wani abu ka shafa ta fa kai sai kuma ya ce ya yi ta kuma shi kenan a bai gaggaya wa mutane kuma ai an yi wani aure an sanya aure kuma kan an jima ya sake ta a abu bai yiwu ba abu bai yiwu ba amma ita matan tana da halin da za ta yi wa wani kuma rufa rufa ita kuma mijinta ya sake ta saki uku to kuma yanzu tana so ta koma wajen sa ta iya ba to ta ta samu san almari da take ni ina son aure ka cewa yanzu kamar ki aure ka ce kare ka aizan ka kare ne yana suka baki ma da ya samu banza to ba ko ita ta iya haka da dan dan ya aure dai dan kwana ɗaya kuma an dan sa ta ce kai an ga Allah ya ba alheri sai ka ta ce kai da da Allah ne zama da kai kai dai wata ta ba kuma da ta iya haka amma dai sharafi sai an sare da ita in ba a saduwa fa bai yi ba to ko kai mutum kai ka shirya ne sanadin da sai an dai sadu shi ne abu to fa in dallaka in dai mutum ya mata sakin uku din nan to ba ta halatta ta koma wajen zuwa ta zo da wajen sai ta auri zaujan wani miji da ya rabu bayan wanda ya tafi ka din nan waya ta uha shi kuma wancan mijin sai ya sadu da ita kamar fil hadisi kamar yadda ya zo a cikin hadisin da zai rawahu shekani bukari da musulmi suka rawaito shi yurwa an rawaito anna imra'atan wata mace yana sahabat daga sahabbai jamila da kyakkyawa ja'at ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wajen manzon Allah fa qala sai tace inna zawji miji na dallaka ni talatan ya fice ni sau uku wa batta ya yanke igiya aure ma'ana ya saki uku shine saki bacci saki uku talaki ya yanke saki na wata zawaja ni rajulan akara yanzu wani mutum ya aure ni fawajadtuhu amma shi ko yanzu wannan miji na biyu ya aure ni ya rasulullah na same shi la ya kadu an ya tuni da iya saduwa da mata na same zai iya saduwa da mace ba fa inna ma ma'ahu domin abin da yake tare da shi tana nufin azzakarin sa fa inna ma ma'ahu abin da yake tare da shi tana nufin azzakarin sa mislu adabatu saudi kaman ke zan nan ta bargo ne kawai yanzu ke zan bargo ne za ta iya wai lagwani ne kawai ke zan bargo ce a jikinsa kawai ya rasulullah misali wanda ba ta saubi kamar gezan nan tallafin gezan bardo ha to mazala ya fahimci da take ne hal rasulu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce turidun al'auda ila zawjin ladhi abata qala kawai kina so zuwa wajen wancan mijin ne abinda na fahimta kenan abinda na fahimta kenan to ban yadda ba shari'a ta ba ta yadda ba la ba zai yiwu ba hatta ta zuƙi usailata sai kin kankani gumuwarsa sai kin kankani zakin azzakarin sa ma'ana waya zuku usaila ta gice shi ma sai ya kankani wato zuma ke sai ya kankani zakin farge gice ma ya ani manzo Allah yana nufin aljama'a sai kun sadu in dai ba a sadu ba ba a tara ba to har abada ba shi zuwa wajen wancan mijin ba shi kenan fa a tabbil gadi sai kai koma sai gobe kuma ga ta da wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa qala take da rasulullah sallallahu alaihi wa da manzo Allah sallallahu alaihi wa ya rasulullah wa qa'a ma kuntu taqulu ta ce sai mun sadu ne zamu rabu ko manzo Allah yake ita ce ai an sadu jiya to shi kenan ya sa da ni yanzu kuma za ka minni ya kankana daga gare ni wa zuqtu minhu ni ma na kankana daga gare shi ala rasul sallallahu alaihi wasallam Allah yake mata kazzaba ki qawlun bil awwal magana ki ta farko ta ƙarya ta ki idan magana ki ta jiya gaskiya ce to yau ki yi ƙarya in magana ki ta yau gaskiya ce to jiya ki yi ƙarya ya aka ne sallallahu alaihi wasallama kazzaba ki qawlun bil awwal magana ki ta jiya ta farko ta ƙarya ta ki inna ma ma'ahu misu da adabar da sauran suka ce kamar wato jezar fargo ce da shi fama na aha ba kuma yanzu Allah ta tazi dai na gane kawai sun ce gaba da shi da shi zauna ci kai wannan ta saboda ta yi ta'addanci da kawai ta ce kawai ba ta son ta da shi ke sai mata hukuncin wata a yanzu ta kawo da yan dabaru a yau annabin Allah da bara da manzo Allah ta ce ki zauna kawai fama na aha ba sun ta manzo Allah ya hana ta min al-audi da ta koma ila zawjil awwali zuwa mijin nan na da farko wa zawjil thani mijinta na biyu kuma allazi idda'a wanda kai da awar annahu ajizun wai rago ne anil jima'i ba zai iya sada da mace ba yana zo na tazo ta faɗi wannan ta faɗa ma wannan qala ta yace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ma akazaba hama ma ki kayyar matan nan dawa inni an fuda ka da matan nan na kama daga bizar ya rasulullahi na dinga jere ta ma da rasulullahi na dinga jere ta sai na mai da ita ka nabdul azimu kamar da ran ya fada ya rasulullahi fada annabi ana bi sallallahu alaihi wasallam ai in aka ga ka gaban alƙali ga duk ya faɗa gaskiya ka wai abin da ake koya ma kenan faɗin gaskiya ka gaban alƙali saboda yanzu nan gaban kotu kike ya kalla ne ya rasulullahi wallahi ka ganta nan na kama ta ya rasulullahi ba ya kare ta sai na mai da ita kamar jimar ya fata ya rasulullahi kamar bil azim kamar jimar ya fata fa ja'a zuwa da dai an ta haɗu da annabi ya rufe bakin sa rabi da dariya sallallahu alaihi wasallam annabi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam a baki ya rufe ya rufe bakin sallallahu alaihi wasallam shi kenan suka yi suka zauna su biyun nan dai fa ja a biyu wala dai sai dai ta haifi a biyu da mutumin kuma ta haifi a biyu wala ta tuma da ta haifi a biyu na wannan mutumin kalar rasulu sallallahu alaihi wasallam sai da wata rana kuma aka kawo yara kuma annabi ya musu addu'a sai manzo Allah yake ha zani da waladani wa'annan yara guda biyu ashbahu bi abihima sun yi kama da babansu min al-qura'i bil qura'i yanda hankaka ya kama da wansa hankaka ma'ana dai ya nuna dai ɗan wannan mutumin ne wa hiya kanat tibul auda to har sai yau matan nan tana son koma ila zawjiha al-awwal zuwa mijin nan nata na farko fa man an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya hana ta fa a tafi zaman Abi Bakar sai da annabi ya koma zuwa ga Allah sai ta zo zamanin sayyidina Abu Bakar kama na aha Abu Bakar sai na Abu Bakar ina nan falan da aka rikewa farko sai ki koma ki zauna annabi ya ce ki zauna ki yanzu hukuncin ki kenan sai ki koma ki zauna shikenan sai ta kale sai da sayyidina Abu Bakar ma ya rasu har yau dai abin yana nan فأتتني زمن عمر في كذا زمن سيدنا عمر فقال عمر سيدنا عمر يأتي حضرت مجيئك للرسول صلى الله عليه وسلم إنا نمت كذو النبي ولي أبي بكر إنا نمت كذو أبي بكر ولئن أردت الأئمة جكم كوما كون جكم سوما كوما ما إلى زوجك الأول زمن جكم جمسك ولا سينا جيدك ما زنا جياتي سينا يزيك حكم سناني وقال أسامة لك in na ji an ce kin koma la arjuman naki wallahi sai na je da shi na kike kenan annabi ya ce ki zauna sai na waka ya ce ki zauna har yau dai na shakura ba yanzu ku tuna raki kenan to ka in tallaka in miji ya saki ya saki matarsa take uku a zauji to ka in tallaka in wannan mijin da mata ta aura na ba na biyu bayan mijin ta ya sake ta saki uku to yanzu ta auri wani ko auren kashin wuta din ta yi ko ku auren Allah dai ta yi ko ma dai na aure in dai ka kai to shikenan yanda zai rabu da ita kuma ta halatta ga wancan ita dai shari'a ba ruwanta to take dai a auren a sadu to fa in tallaka ha in wannan miji na biyu ya sata ita kuma ya sake ta a zauji sadi miji na biyu to fala junaha ba laifi alaihi ma ita da mijinta wancan na farko a zauji a zaujatu ita ma kan wa zaujul awwal da mijinta na farko an yi taraja'a su koma idan nikahi zuwa aure mai da auren su ba laifi in zanna an suka zata an yi kima za su tsaye da hududan lahi iyakokin ubangiji wa tilka wayannan abubuwa da aka faɗa wa tilka hududun lahi yubayyinu ha li qaumin ya'lamun wayannan abubuwa almazkuwa ko yanda aka faɗa su wa hududun lahi iyakokin ubangiji sai yubayyinu ha da yake bayanin ta li qaumin ya'lamun ga mutanen da suka yi sani وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف.
wannan ba saki uku kenan. saki uku nan ko yanda wannan aya ta faɗa saki uku ne ka sake ta a koma a kuma a koma biyu ka kuma faɗa na uku saki uku ne ko ku a lokaci guda ka ce na sake ki saki uku saki uku ne dai har yau saki uku ne ko ku ka ce na sake ki dubu shari'a ta ban ma ma shauran ta rike uku dai duk ko nawa kace dai shari'a ta kwashi dai uku ya tabbata uku ne ba wani karatu da yake saki uku a lokacin guda ba saki ba saki uku bane to duk wanda ya faɗi wannan dai wannan hukunci dai yana yana nan a kansa ni me kace wala qallaqatum an-nisaa to idan kuka saki an-nisaa matayen naku fa balagana ajalahunna suka kai wato adadin wa suka kai ajalahunna lokutan su karewar arabna suka kusa in ba a karewar iddatihin na hikiyojin su to fa amsi kuhunna in kuna son mai da su ku rike su da an tura jiruhunna ku dawo da su kamar in ta bayin iddat sun ga zani idda ta kare bi ma'rufin da kyautaye min gairi zirarin ba da nufin cuta ba aw sarrihuhunna ko ku kale su ku gama idda su kuma su yasa abuwan da suke so bi ma'rufin da kyautaye usruhuhunna ku dale su a ta tan qabiya iddatuhunna har idda su ta kare idan qasatul iddatu idan idda ta kare fa na to shi kenan ta rabu da kai sai kuma da zai ta abuwan da take so ولا تمسكوهن biraran bi ta asadu wala tumsikuhunna ka ku rike mata biraran birraja wala tumsikuhunna ka ku rike mata su birraja aji da kace ta dawo biraran dan nufin cutar su ka kace ta sai da kaga idda ta ƙara ta kusa ƙarewa ka yanzu na da da ita kuma ba wajen kana so bane dan dai ka matsan ta musguna mata ka ta auri wani sai kan an tafi an tafi ka ce ka ƙara sakinta sai kuma kaga idda ta ƙare kuma ka ce ka ƙara dawo da ita to Allah dai yana kallo biranin dan nufin cuta lakin nan raja'ata komowa da sulhi dan sulhi ne faɗas amma raja'ata da ƙasar zirari amma dawowa dan ka cuce ta fala ta azuwa ta ku aikata ta lita'ata zu alaihinna don ku tsallake wato iyaka a gare su bilikil da'i wato da buƙatar da su ila likilki da'i zuwa fansasai wata filiki da saki wata duwilil habasi da wato kawai ka musu tsaro ka ku yi wannan ومن يفعل ذلك فقد zalama nafsa wanda ka yi haka ya cikin tsoron Allah ya ganganta ya haka to fa kan zalama nan ko bai cuci matarsa ya cuci kansa lallai dai ya musguna mata a nan duniya amma ya ɗanɗana a lahira kuma ya sallan nan a ce bai cuci matarsa kansa ya cuta bisa aribiha da gangarar da ita bijirar da ita ya kai ran nasa ila azabillahi zuwa azaban Allah ولا تتخذوا آيات الله zuwa ka ku rike ayoyin Allah wasa fa ka ku rike ayoyin Allah wasa fa jama'a duk wannan abubuwa da ake faɗa fa ayoyin Allah ne ka ku rike su huzuan dan injili ai ma huzuan biha a dinga injili da ita bin mukalafati haka sa'a mata idan kun sa'a mata kuma sai aga ashe ba wata daraja ce da ita ba amma an ga musulmi duk abin da Allah ya wurin suna aikata ya sa shi da rafi a tsoron ayoyin Allah din ma gaba ki da amma an ga ku kan ku zuma ku damu da karatun ba to duk nan kafiri kuma wala jikin ba zai tsoron Qur'ani ba zai tsoron Allah sai kafiri ya ce zai kona kuma ku zo ku dinga nabawa fashi ya kafiri ya ce zai kona Qur'ani to ai kuma ku kona ba amma ai kuma kun bar shi ba ku yi aiki da shi ba ai ku ku ka ja kenan ko amma an kafiri ya ga da an da maza ta ce kai Qur'ani ne sai faɗa an zama sai ce ka lalle Qur'ani ne girma ne da shi a ransa har an ce Qur'ani ce sai da Allah dan yi wasu yadda rara a gefe ah to shi ke rayo to tun da dai ba shi da amfani ni yayi ne a kona shi mana ga gani Allah ka kai cewa kar ku jawo ta a cikin Qur'ani nan fa da inji saboda an kuka fashi wayannan hukunce hukunce ba ku aikata su to shi kenan Qur'ani kawai ya zama takardar karatu kenan ba ba wani abu ko ya zama kamashi Ike na zai ku zama kiyan ku suna gaya man nuna nan maganganu har suna cewa su kona shi ko sai ku zama kiyan ku suna faɗa a ce kafi wannan واذكروا واذكروا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم بي واذكروا كشنا نعمة الله واذكروا كشنا أنبتا نعمة الله نعمة من دا الله ينبوك عليكم أكانكم بالإسلام دا مسلمش الله ينقلتاكم دا مسلمش وما أنزل عليكم da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sauka a gare su ne kitabu da Qur'ani wa hikimati da abin da ya sauka kusa da suke cikin Qur'ani ya izu kun bi Allah ya nemi ku wa'azi da shi ya nemi gargadi da shi bi an tashkuru ha ku gode wannan ni'imomin bil amali bihi fi aiki da shi واتقوا الله wa alamu anna Allah bi kulli shay'in alim bi tsoron Allah mu'minai cikin abin da Allah ya ce ku yi abin da Allah ya hana ku bari wa alamu ku sani anna Allah ubangiji cewa ubangiji bi kulli shay'in alim masani ne da komai la yakfa alai shay'un komai da kuya a cikin ga Allah fakkus wato a cikin ɗakunan ku a cikin gidan ku dinga cutan matan nan kuna ganin ba wanda ya sani to Allah ya sani alhamdulillah Allahumma salli ala Fatiha da salatul Fatiha جيل صار كم سنين أنا ربي صار سنين أنت أصلاً ولا عليك الحمد لله الحمد لله
الحمد لله